له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى ga watan hudu hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1445 wanda ya zo daidai da 24 ga watan goma a gregorian kalanda 2023 wannan shine kasa dinmu na 96 daga cikin ziyarar giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiqhi sunnati wal kitabil aziz na Dr. al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamuhu idan jama'ar musulmi ba su manta ba a muna nan a cikin salatul jama'ati wato babu salatul jama'ati kenan babin da ke magana akan sallar jam'i da farlancinta da alherinta da kuma hatsarin da ke cikin barinta mun fara magana akan hukumuhu ko hukumuha mun karanta hadisi kwaya daya sai lokaci ya kuri yanzu mu dora bala yace wa nan abi hurairata qala ata annabi sallallahu alaihi wasallama rajulun a'ma faqala ya rasulallahi inni laysa li qa'idun yaquduni ila almasjid فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة فقال نعم قال فأجب صحابي أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر الله يرحمه ويتغمده الله برحمته ومغفرته yake cewa atan nabi sallallahu alaihi wasallama rajulun a'ma wani mutum makaho ya zo gudun annabi sallallahu alaihi wasallama faƙali sai ce wa manzan Allah ya rasulallahi ya kai manzan Allah innahu laysa li qa'idun yaquduni ila almasjidi ba ni da ɗan jagora wanda zai dinga jagoranta ta zuwa masallaci domin idar da sallar jam'i fasa'ala rasulallahi sallallahu alaihi wasallama an yurakhisa lahu fa yusalli fi baitihi da haka sai ya roƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa tun da ba shi da jagora to a bar shi ya dinga yin sallah a cikin gidan shi ina fata an gane farakhasa lahu manzan Allah ya ce to amma sauki ka je ka ci gaba da sallah a cikin gidanka falamma walla Abu Huraira ya ce lokacin da wannan mutum ya juya baya zai tafi gida da'ahu sai annabi ya kwarma mishi kira ce wa na zo da ya juyo ya zo faƙala sai annabi ya ce masa hal tasma'un nida shin kana jin kiran sallah hal tasma'un nida bi sala shin kana jin kiran sallah faƙala na'am ya ce ƙwarai da gaske ina jin kiran sallah ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa fa'ajib to ka amsa kiran sallah ma'ana ba uzuri kenan maganar baka da jagora kai makaho ne matukar za ka ji kiran sallah ko da daddafa gini sai ka zo masallaci an yi sallah da jama'a kun ji wannan magana da kyau ku to da yaya zai zama mutum lafiyarsa garau ba shi da wani abun da yake da hina na kasa a jikinsa a kafar shi a hannun shi ko ba gurgu ba ba makaho ba ba wata tawaya yake da ita ba amma yana ji za a kira sallah ba zai je sallah tare da mutane ba da wani dalili eh yi yi ko kaga mutane kawai sun dan haɗu kawai a gurin zamansu gurin gulmarsu ko ba haka bane gurin gulmarsu dan ba guri ne wanda shari'a ta ce a zauna a gurin ba gurin da suke zama su yi hirarraki da taɗi da gulmar mutane da zagin waɗanda suke jin haushi ko ba haka ba to amma a gurin in lokacin sallah ya kuma a gurin za ku si sahu su ce kowa ya daidaita sai su daidaita a wuta yi tunda nan dai ba masallaci ba ne ga masallaci fa a kusa da su suna jin kiran sallah ga masallaci a gefen su suna jin ana kiran sallah inda jama'a kowa ya fito daga gida ko daga shago nan yake tafiya amma su su tsaya a nan gurin inda suka gama cin naman jama'a kuma a nan za su yi sallar jami'i jama'a kun fahimci maganar da kyau ku to in makaho da bai gani ba a yi masa uzuri ba yadda za ka ga a social media a kasashen larabawa nan za ka ga mutum da jan ciki yake tafiya za ga an ɗora shi a social media amma an kira sallah ya tafi masallaci amma ya wuce wani lafiyayye garjejen ƙato da shi a zaune a bakin kofa shi bai zo aka yi sallar da shi ba shi kuma da jan ciki yake tafiya sai ya awa ɗaya da rabi kafin ya isa masallacin shi kuma a minti sha biyar ya isa amma yana zaune to kaji yanzu makaho ne ya kawo uzuri ya ce a taimake shi ya dinga kiran sallah ya dinga yin sallah daga gida annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce masa kana jin kiran sallah ya ce na'am ya ce fa'ajib don haka ka amsa kiran sallah ka amsa ka je kai sallah tare da jama'a وعن عبد الله قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإن من سنن الهدى ولو أنكم وإنهن من من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف أو متكلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة صدقة وبكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويخط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين وبين الرجلين حتى يقام في الصف كو آه دقى عبد الله يكي تشيوا man sarrahu wanda duk yake so an yalƙallaha gadan musliman yana so ya haɗu da Allah gobe ƙiyama yana matsayin menene musulmi man sarrahu ko an yalƙallaha gadan musliman wanda duk yake so ya gamu da Allah gobe ƙiyama yana ainihin wato musulmi abdullahi ya ce falyu hafiz ala ha'ula'i salawat to yi ƙoƙari ya tabbatar da cewa ya kiyaye ainihin wato wannan sallah haithu yunada ainihin wato bihinna duk inda ya ji an kwarma kiransu to yi ƙoƙari ya tabbatar da cewa ya je ya ainihin wato menene ya ainihin wato sallace su wanda duk yake so ya ainihin wato game da Allah a wannan ranar tashin alkiyama yana musulmi bawan Allah ya ce falyu hafiz ala ha'ula'i salawat ya yi ƙoƙari ya kiyaye waɗannan salloli haifu yunada bihinna duk inda ya ji an kwarma musu kira wato alamun da ke nuna kai musulmin arziki ne kuma musuluncin ka karɓaɓɓe ne shine a sami ka baka wasa da menene da sallah kamar yadda annabi ya faɗa cikin hadithi al'ahadun ladhi bainana wa bainahum as-salatu abin da ya bambanta tsakaninmu da arna ita ce menene sallah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace duk mutumin da ya rike ta kuma ya kula da ita to hakika ya rabauta kuma ya tsira haka kuma duk wanda ya wasa da ita ya wance kaliye fatali da ita to wannan ya taɓe ya shiga uku ya lalace ina fata an gane kuma ita ce farkon abin da za a yi wa bawa hisabi da shi a gobe kiyama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu min amalihi salatuhu farkon abin da Allah zai sa a titsiye bawa in kiyama ta tashi shine a titsiye shi a tuhume shi menene sallolin shi manzo Allah ya ce fa in saluhat idan sallolinsa suka gyaru ya zamanto bai da matsala tsakaninsa da Allah subhanahu wata'ala to faqad aflaha wa anjaha wannan mutumin ya rabauta kuma yayi menene ya tsira yace idan ku aka bincika sallolin mutum aka samu yana da matsala faqad khaba wa khasira wannan ya taɓi ya shiga uku ya lalace yasa a cikin suratul anfal Allah ya ce yas'alunaka 'anil anfali qul lillahi qul قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ذات بينكم Allah ce suna tambayar ka dangane da ainihin wato al'amfal wato ganimomi ƙul lillah ƙulil anfalu lillah war rasul ka ce musu ganima mallakar Allah ne da kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai Allah ce fattaqullaha wa aslihu zata bainikum ku ji tsoron Allah ku gyara wato al'amuran da ke tsakaninku wannan magana ta cewa ku ji tsoron Allah ku gyara abin da ke tsakaninku shine abin da kullum muke kira to al'ummar musulmi su ji tsoron Allah su higa taitayinsu dangane da al'amarin rayuwarsu na rantse muku da Allah babu wani wanda zai zo ya muku aiki a cikin al'amarin rayuwarku da addininku in ba ku ba kuma idan kuka sake damar da take gurinku ta kubuce to kar ku mamaki a bawa wasu wannan damar kuma su yi aiki da ita su gyara abin da yake tsakaninsu ai Allah da ya tahi cewa ya almunafiquna wal munafiqatu sai ce me ba'dhum awliya'u ba'd sai ce me illa taf'aluhu ko takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir Allah ce almunafiquna ka ji fa kalmar karara Allah san da ya sa mata wato alifun da lamu wanda yake nuna haƙiƙanin munafikai Allah ke magana akan su almunafiquna wal munafiqatu munafukai maza da munafukai mata Allah ya ce ba'abuhum awliya'u ba'd shahin su na san shashi na jibintar lamarin shashi na taimakon addinin sashi na taimakon yanayin sashi sai Allah ya ce wallahi illa taf'aluhu idan irin abin da munafukai da kafirai da 'yan iska suke yi wajen son junansu da taimakon addininsu da bunƙasa lamarinsu ba ku yi koyi da su a irin wannan ku kuka so addininku da mutanenku da al'ummarku da makomarku da garuruwanku da al'amuranku ba wallahi ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir Allah ya ce na rantse da Allah barna sai ta faru da ainihin al'amura wanda suke abin mamaki a doron ƙasa kuma abin da yake faruwa kenan yanzu lokacin da muke da mukamai a ƙasar nan mukaman da Allah ne kaɗai ya san adadinsu aƙalla kusan mutum nawa mutum tamanin da wani abu muke da su a ƙasar nan wanda dukkaninsu mutum tamanin ɗin nan masu faɗa ne a ji a ƙasar nan duk hukuncin da suka yanke a kan wani abu na ƙasar nan na rantse da Allah ba wanda isa ce ba haka ba haka ne ko ba haka ba duk abin da suka kawo mana na ci gaba a arewacin Najeriya da al'ummar musulmi ba wanda ya isa ce don me yasa za a kawo wannan ci gaba ya ma dace a ce an kawo wannan ci gaban saboda ai mu ne da komai haka ne ko ba haka ba amma sai aka wayi gari daidai lokacin da mu muke rike da waɗannan abubuwan da waɗannan madafin iko da waɗannan ofisoshin sai kuma gashi aka yi wani juyin juya hali waɗanda suke kishiyoyinmu su suke amfana da waɗannan mukama jama'a haka ne faru a ƙasar nan ko ba haka ba ne eh? da haka Allah ya ce fattakullaha ku ji tsoron Allah wa aslihu zata bainaku ku gyara abin da ke tsakaninku don kun samu dama kar ku wasa da ita in kun samu mukami ku yi amfani da shi wajen infawarin mutanenku da addininku in kun samu minista kaza kun samu ma'aikata kaza kun samu ku ne da yawa a cikin sanatoci ku ne shugabannin senate ku ne shugabannin reps ku ne shugabannin kwamitoci na gudanar da manyan ayyuka a ƙasa Allah ya ce to fattaqullaha wa aslihu zata bainakum ku ji tsoron Allah ku gyara abin da ke tsakanin to sai yanzu ne idan wasu suka samu wata dama kuma sai mu koma muna ihu ƙarya banza kawai malam mutane lokacin da kuke da damar da za ku yi abu ba za ku yi ba wanda za su faɗa muku gaskiya cewa ga yadda za a gyara al'amura ba za ku saurare su ba sai in damar ta kubuce ta fada hannun waninku sai ku dawo kuna surutan banza da wafi ko shakka babu ba ma goyon bayan mukamai da ake dauka ake bawa arna a kasar nan dan ba haka muka yi da su ba aka ne ko ba haka ba ko ba akan haka muka zabe su ba kuma na Allah wadare da wannan abubuwa da ke faruwa na rashin samun mukamai a cikin mu manya a ce an samu mukamai manya an bamu muna bakin ciki da takaicin wannan ko ba za mu daina bakin ciki da takaici akan haka ba amma na rantse da Allah ina mai sanar da ku cewa in dai kullum mu kenan idan an bamu abu ba za mu yi amfani da shi ba sai ya kubuce mai ihu na rantse da Allah a haka za mu ta tafiya a haka za mu ta tafiya a haka za mu ta tafiya saboda haka mu ji da kyau ba ma nadamar mu ce mun ce a zaɓi musulmi musulmi ba ma nadama ko ba za mu taɓa yin nadama ba har duniya ta haɗe kuma wallahi ina mai rantsuwa muku da Allah ko gobe musulmi musulmi ya fito neman shugaban ƙasa ko suka nemo suka fito neman wani mukami ina mai rantsuwa muku da Allah su za mu zaɓa wallahi ko gobe ba mu yi nadama ba ko ba za mu yi nadama ba ko ba kada abin da za ka faɗa mana mu yi nadama domin mu addini muka yi idan mutum ya amfani da wannan damar ya ce to shi ko bari ya amfani da addini ya yaudare mu to ai inna rabbaka labil mirsadi ubangiji yana nan a madakata ya ko duk abin da ka gani a duniya ne yake samun musulmi kaso 85 cikin 100 raunin mu ne ya jawo mana haka ne ko ba haka ba raunin mu ne ya jawo mana ba ma abin da ya dace lokacin da muka samu dama kowa kokarin azurta su lokacin da suke samu mukami kokari suke su empowering addinin su da al'umma su da yankunan su mu kuma lokacin da namu suka samu tsami kokarin azurta kawunan su suke yi ba haka bane jama ya za a yi tara kaza ya za a yi zama cikin yan siyasa ba wanda ya kai shi kuɗi ya za a yi cikin ministoci a ce shi kaɗai ne fi kowa gidaje a abuja da filaye wannan shine damuwarsu amma ya za a yi a ce mutanen yankinsa da al'ummarsa sun fi samun walwala wannan ba damuwar shi ba ne to shi yasa ya ce da munafukai maza da munafukai mata shahin suna jibintar lamarin shashi Allah ce in dai kuma ba za ku yi haka ba to barna ku ta dinga faruwa da ku kenan fitina kuma yanzu kuka fara ganinta da haka Allah maɗaukakin sarki ya ce fattakullaha ku ji tsoron Allah wa aslihu dhata bainakum ku gyara abin da ke tsakaninku sai ce wa Allah wa rasulahu in kuntum mu'minina ku ji tsoron Allah da manzansa in kun kasance mu'mini sai Allah ya ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum mu'mini na gaskiya sune wanda idan aka kira Allah sai zukatansu su fara raurawa duk mu'minin kwarai bayan Allah nagari daga an kira sunan Allah an ja aya an faɗi wata magana sai ya ji ya fara rawar jiki yana jin ɗari yana jin wato zuciyarsa na raurawa cewa ya za a yi aiki da wannan ayar in kuma har ya kuskure ya yi aiki da wani abu ba ita ba to ya za a iya gyara shine ma'anan wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana idan aka karo musu ayoyin Allah sai su kara musu imani Allah ya ce wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma ga Allah suka dogara sai Allah ya ce su waye waɗannan mutanen kamar ka tambayi Allah sai Allah ya ce allazina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiquna shine muhallin shahidin nake so ne magana Allah ya ce su ne waɗanda suke tsaye da sallah kuma suna ainihin wato ciyarwa daga abin da Allah madaukakin sarki ainihin wato basu yace ulaika humul mu'minuna haqqan kaji masu tsaye da sallah in kana neman mumine na gaskiya eh idan kana neman mumine na gaskiya Allah ya ce to ula'ika humul mu'minuna haƙƙa waɗannan su ne mumine na haƙiƙa waɗannan su ne mumine na gaskiya na fata an fahimci magana sai ce lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim suna da darajoji a gurin ubangijinsu suna da wata irin kalar gafara a gurin ubangijinsu kuma suna da wani arziki wanda yake mai karamci wanda Allah ya tattali zai basu yanzu kaji waɗannan ayoyi kusan guda uku zuwa hudu a cikin farkon wannan sura ta al'amfal suna nuna mana hakikanin hoton abin da ya kamata mu mu zama a matsayinmu na musulmi na farko dai mu ji tsoron Allah mu gyara abin da ke tsakaninmu fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wannan shine gaskiyar magana ba wanda zai gyara muku na rantsi da Allah ya kun gyara wa kanku in kuwa kullum ku kenan sai gaba da juna sai yarfewa juna sai zagin juna sai cin mutuncin juna to za su koma gefe su rabu da ku ku samu ku yi ta zagin junanku ku samu ku yi ta aibanta junanku ku samu ba ku yi wa junanku abin da ya dace ba suna nan suna jiranku sai ranar da damar ta kuɓuce a hannunsu a hannunku ta dawo hannunsu sai su bar ku da ihu akan social media ba haka ba ne sai su bar ku da ihu akan social media saboda haka muna kira ga gwamnati da ta ji tsoron Allah ta sani wallahi abin da muka zaɓe ta domin sa shine addini kuma ta yi ƙoƙari ta ga cewa ta cire wa al'ummar musulmi kitse a wuta dangane da ba da mukamai da raba ayyuka da appointment da take yi muna kira ga gwamnati kuma har yanzu muna musu uzuri na cewa za su iya gyarawa da izinin Allah sannan kuma muna ƙara jaddadawa duniya ba mu yi nadamar abin da muka yi ba na rantse da Allah ni dai ban yi nadama ba ina nan kuma har yanzu akan bakana kuma na rantse da Allah ko gobe aka ce ga musulmi ga musulmi sun fito neman mukami na rantse da Allah su zan zaba kuma su ne zan dangwala wa ƙuri'ata ka ji wannan da kyau ka dama jin haushi na oho ba abin da za ka yi da ni wallahi illa iyaka ka ji haushin wai yagara takan yi da dutse sai dai ta ɓata yan bakinta a banza haka mawaƙi ya ce yanzu ka kalli rigimar da take faruwa a filistin ko ka san har yanzu da ake wannan rigimar a filistin akwai waɗanda suke musulmai ne amma infoma ne na isra'ila a cikin falastinawa da su ake injiniyarin duk wannan rigimar su suke shuna wa isra'ila ga inda zaki kai hari ga inda zaki kaza kuma musulmi ne to da haka za mu ci gaba da munafurcin da ke tsakaninmu Allah ya sauwaƙi saboda haka wannan shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce lallai wato alherin Allah ya sami irin waɗannan mutane to shine wannan bawan Allah yake cewa fal yuhafiz ala haula'i salawat wanda duk yake so ya rabu da Allah lafiya to yayi kokari ya ainihin wato kiyaye waɗannan salloli ga baki daya haythu yunada bihin duk inda yaji an kwarma kiran su sai yace fa inna Allah shara'a li nabiyikum sunanal huda domin Allah ya shar'anta wa annabinku sunnonin menene shiriya haka ne ko ba haka ba ya ce wa inna hunna min sunanil huda kuma waɗannan salloli suna daga cikin sunnonin menene shiriya sai wannan bawan Allah Abdullahi ya ce walau annakum sallaitum fi buyutikum da a ce za ku dinga sallah a cikin gidajenku kama yusalli hadal mutakallifu kamar yadda wancan da baya yin sallah a masallaci yake yake sallah a gida fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum da kun yi wancakali da fatali da sunnar annabin haka duk wanda ya dora yin sallah a gida bai fitowa masallaci to wannan bawan Allah yana bayyana mana cewa ya watsar da sunnar manzon Allah la taraktum sunnata nabiyyikum da kun yi wancakali da sunnar annabinku sai ce walau taratun sunnata nabiyyikum kuma da a ce za ku wanta kalar da sunnar annabinku la dalaltum yace wallahi da kun bata duk wanda ya watsar da sunnar manzon Allah to ya bata ko ba haka bane yasa yace man yahdihi Allah fala mudilla lahu ko yace kuma wa man yudlil fala hadiya lahu wanda duk Allah ya shirye da shi ta hanyar bin sunna ta hanyar bin tauhidi ta hanyar bin tafarkin Allah to wannan ba wanda ya isa ya batar da shi wanda kuma di ya bace to ba wanda kuma ya isa ya shiryar da shi don haka barin sunna bata ne barin ainihin wato tafarkin Allah da tafarkin manzan Allah bata ne kin zuwa sallah a cikin jama'a bata ne amma yau an waye gari akwai waɗanda suke ganin ma shigowa masallaci a yi sallah tare da jama'a ma baya daga cikin ma addini gaba daya da haka za ka ga alhaji wani babu ruwan shi dan ka taba shi alhaji me yasa baka fitowa ya ce "A, ai mu abin da aka ce mana shine ita wannan sallah dai ka yi ta amma magana sai ka fito masallaci wannan ba dole bane ko wanda suke da wannan irin wannan tunanin wanda kuma wannan mugun tunani ne mutum ya zama yana nazarin cewa ko yana tunanin cewa fitowa ya sallah a cikin mutane wato wani abu ne wanda yake ba mai abin nan ba yanzu idan ka je ka sami yan shi'a galibin su ba ruwansu da sallar jam'i yo ina ma suke da masallaci kafin ka ga masallacin yan shi'a ba sai hankalinka ya tashi ba ba su da shi barantana ka ce ga masallacin juma'a na yan shi'a inda suke hudu ba suke kaza suke kaza so sallar juma'a ma ba wajibi ce a gurin su ba su ma yahuda ne yan kama guri zauna ko yan kama guri zauna yi gaskiya ne kai dai su zo su makalkale a cikin naku kuma su ce irin aƙidar da suke kai he kun aiwatar da ita in kun ki aiwatar da ita ai ta bala'i da su ba haka aka dinga yi da su shekaru goma sha biyar ashirin a masallacin sarki ba yau a daku gobe a yi fada jiba a jefa tiya gas haka aka dinga bala'i da su har daga ƙarshe allah kawo matashin sarki ko abubakar shehu abubakar na uku ya yi maganinsu daga nan suka watsi to ni ban dai ban sai yana suka koma ba eh to amma har yanzu dan juma'a burbudin suna zuwa amma ba sa iya motsin komai ko da yake sun ce masallacin manzi ya koma na ahalin sunna na ce duk dai a daidai na fata an gane so abin da nake so in an karar da mu karkashin wannan yanzu akwai waɗanda mutanen nan suke ja suna nuna musu zuwa sallah a masallaci ta jam'i ba abu ne ma wanda ya dace ba baya ma cikin tsarin addini da haka kawai ka jefar yasa za ka ga wata ran za ku taru in ka dinga gane su da irin wannan dan Allah ta wala ta'rifannahum bisimahum ko za ka dinga gane su da alamominsu kuna zaune tare da mutum kaga bai maganar a tashi aje a yi sallah an kira sallah kaji bai yi magana ba an shiga sallah kaji bai yi magana ba kamar maganan a tashi aje sallah akwai wani bawan Allah da yake gaya min yace wallahi sai daga baya ya ankara a hewa na baya sallah a jini yace kullum suna zaune daga ya ji an fara magana kiran sallah zai ta yace bari ya je nan ya dawo idan ya sha kwana ba zai dawo ba sai an kira sallar an je masallacin an yi sallar an idar an dawo za a zauna sannan shi ma sai a ga ya dawo ko ba a gan shi a masallacin ba da shi aka yi sallah ba ka dinga lura da su suna nan da yawa a cikin mutane amma da ke sun san aƙida ce wanda in ka tiɗiye su ba za su iya kawo maka dalilin ta ba a ƙur'ani ko a sunnar manzon Allah su kansu a ɓoye suke yin ta a ɓoye suke yi jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku so yana daga cikin abin da ya kamata mu kula da shi wannan sallah tana daga cikin muhimmin al'amari da ya kamata a ce mun kula da ita kuma wallahi bari mu faɗa muku hatta tarbiyyar mu da gudanarwar mu da tsarin mu kai mutum ya zama mai kaifin basira ma da sanin ya kamata wallahi sallarsa tana daga cikin abin da take taimaka mishi sallah ba in kana kula da ita hatta kwakwalwarka sai ta saitu wallahi hatta kasancewarka mutumin kirki yana da alaka da sallarka tambadewarka da lalacewarka da rashin basira ka ga mutum kamar wayayye amma daskin dariɗi ne shi yana daga cikin abin da ke sahi ya zama haka shi ne idan ya zama baya kula da menene hatta shugabannin nan da kake ga a naɗa muku mutum ya zama bala'i a kanku ku rasa yadda za ku yi da shi in ka lura za a ga a cikin tarihinsa baya kula da me da sallah amma in yana kula da sallah zaka ga wallahi abubuwa da yawa Allah yana saita masa su kuma yana yin su yadda ya kamata domin shi mukami fa ba wai ka samu kamar yadda muke faɗa ko muke nanatawa wai a ce an samu musulmai sun samu mukami sun taru sun zama masu yawa shine damuwar mu ba mu ba wannan ne damuwar mu ba a ce duk gwamnati duk musulmi ne a ciki gaba ɗaya abin sha'awa ne abin so ne amma ba wannan ne gaya ba ban gane ko kun fahimce ni ba bari ba ku aya guda ɗaya da hadisin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kwaya ɗaya hadisin manzo Allah yake cewa yushiku an tatada'a alaikumul umamu kama tada al aklatu ala qas'atiha qalu ana hanu min qillatin ya rasulullah qala bal antum kathiruna walakinnakum gutha'un ka gutha'is sayli qalu wa ma asabana ya rasulullah qala asabakum alwahn qalu wa mal wahn ya rasulullah qala hubbud dunya wa karahiyatul maut annabi muhammad yace ina dabda ai cincirindo akan ku eh ai cincirindo akan ku a nemi za a murkushe ku gaba daya suka ce to mu yan kaɗan ne a lokacin annabi ya ce a kuna da yawa bal antum kathiru haka annabi ya faɗa kuna da yawa walakin na kun gusa ka gusa isaili sai dai yawan ku yawan taron tsintsiya ne ba shara ba shi ne manyan namu suka zama mana a zamanin buhari ba ga su cunkus da mukamai amma a banza haka ne ko ba haka ba walakin na kuma gusa ka gusa isai suka ce wa ma asabana ya rasu to in haka ne me ya faru da mu gamu da yawa a gwamnati gamu da yawa a mukamai gamu da yawa a komai gamu da yawa a duniya amma kuma wannan abin ya same mu sai ce hubbud duniya wa karahiyatul maut abin da ya same ku shine kun taro akan duniya ne wa karahiyatul maut da kuma kin mutuwa bari ba ku wani misali kafin in je kan ayar da zan yi magana yanzu ku lura kasashen larabawa nan don Allah shin a harkar technology da science suka kware ko a harkar dafa tuwo da miya harkar dafa tuwo da miya ka ji shi kai din ma kai na da matsala wacce ƙirar waya ne yanzu ta fito aka ce daga saudiya ne ta fito amma ko kun san yanzu irin waɗannan wayoyin na zamani idan ka saye su komai naka a hannunsu yake kai ka saya kake amfani kana ɗora layi kayi rijista sunan ka wane ɗan wane a gidan wane ka fito an shekara an haife ka a shekara ta kaza da kaza kayi makaranta a guri kaza yana daga cikin kana da yaya duk ba kana da rijista a kai ba na rantse da Allah suna sare da komai naka sannan duk inda kake higa kake fita da wayar suna kallon ka to yanzu mu kaddara inda kasashen mu na musulmi ne suke producin waɗannan wayoyi muna da matsala eh to dan me yasa mu din ba mu da shi ba shine yawan ba ga mu da yawa amma yawan banza Allah na tuba astaghfirullah wai yawan da ba shi da amfani wanda ya kamata wannan yawan namu ya samar mana da fawa a duniya ya samar mana da faɗa a ji a duniya na rantse da Allah yau inda wanda ƙasa ne take da irin ƙarfin da Amerika take da shi kuma ake yi wa al'ummata ta Filistin wannan ta'addanci na rantse da Allah na ta mataki a kai kuma ku gaya mu wacce ƙasa ne yanzu daga cikin ƙasashen kafiran nan za a yi mata irin abin da ake wa Falastinawa Amerika ta ja baki ta shiru ku gaya mun wata ƙasa ne to ba shine walakin na kum kafirun ko kuma walakin na kum gufa'un ka gufa'i sailin ba ga ku da yawa amma ba ku da amfani duk wata ƙasa ta larabawa an bar su da ƙere-ƙere ma'ana gine-gine da kayan decoration da abinci mai daɗi da tallan abin nan ka gaba larabe da zungureriyar hula malam kusan inci talatin da tara amma ba abin da ya iya sai dafa tuwo haka ne ko ba haka ba kagan amma harkar kere-kere da harkar technology da harkar science eh babu mu a ciki babu mutanen mu a ciki sai kalilan daga ciki wanda ba a rasa ba to idan kuma mun samu mukami Allah kam idan idan bari ka ji da Allah ya tahiye magana akan masu mukami a cikin musulmi sai ya ce allazina a in makkannahum fil ardi sai ya ce me aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw anil munkari sai ya ce me walillahi aqibatul umur shi musulmi idan ya samu mukami Allah ya ce abu hudu ake so yayi zuwa biyar allazina in makkannahum fil ard Allah ce in muka ba su irin waɗannan mutanen in mun ba su matsayi a doron ƙasa na farko a kamus salata za su tsaye da sallah wannan shine dalilin da ya sa malam abubakar mahmud goma shekara talatin da wani abu da ta wuce ko zuwa arba'in ya ce siyasa ta fi sallah aka kafirta shi a ƙasar nan saboda a lokacin da ya faɗi maganar galibin wanda suke tare da shi ba karatu suka yi ba kuma ba su hango me yake nufi ba amma bari ba ku misali ɗazu muna tattaunawa da wani daga cikin bayan Allah anan wani sai ba mu wani typical example typical in- example an taɓa yin wani zaɓe a garin nan wanda ba zan faɗi zaɓen waye ba wanda a cikin malamanmu na garin nan na faɗa muku sunan wasu da suka je suka kwana a INEC abin sa ya ba ku mamaki suka tafi har INEC suka je suka kwana dan suna so zaben da aka yi wanda ake so ana kyauta zaton shi zai rike jihar a samu kwanciyar hankali a tabbatar masa da ƙuri'un da aka bashi wallahi kwana suka yi a INEC malamai ne manya a garin nan wanda an gaya masu nan sai hankalinka ya tashi amma wasu kuna san sun tuna kuma sun gane su wannan malamai ne waɗanda suka san an yi haka to kun san da suka je suka kwana kin san inda aka samu matsala da aka kwana kiran sallar asuba sai suka ce bari su je su yi sallar asuba su dawo kafin su je su yi sallah su dawo aka juya zaben gaba ɗaya wanda suka je su kare wa ƙuri'ar aka birkita shi ya dawo ƙasa wanda ba a son suka tsora shi a sama magana ta fito a nan ko bata fito ba maganar cewa siyasar ta fi sallar ta fito a nan ko bata fito ba ta fito in ko baka fahimta ba a sake ba fashin baki ba matsala ni ba haushe ne tantagariya uwa da uba duk yaren da nema baka gane ba in dai da hausa ne to zan kara fito ma da hi ka fahimta na'am duka jama'a ne gaba daya sallah kai kaɗai za ta amfana amma harkar siyasa kuma duk al'umma za ta amfana in aka samu wanda ya kamata a samu haka ne ko ba haka ba eh idan mulkin ba a hannun mu yake ba za ma a iya haramta sallar gaba daya amma taba hanawa ku kagan ta amma hana to an gane karatun aiko wannan shine bayani to shi yasa ko ma yaya ne gara a ce naka ne ke kai akan a ce nasu ne ke kai ina mai rantsuwa muku da Allah tare da abubuwan da ake samu na matsala a halin yanzu na mukamai wasu mu waɗanda suke ba musulmi ba sa samun mukamai wallahi sun matallashi har yanzu mu ne fulfawa a ƙasar nan ina so kusan da wannan domin daga cikin abin da wannan zaben ya fa'idantar shine arnan kasar nan sun gane cewa in mu musulmi muka haɗa kai muka ce ba su isa ba kuma ba su isa ba wallahi sun shiga taitayin su da mu jama'a haka ne ko ba haka ba aƙalla musulunci ya samu izza da fawa ta wannan bangaren to wannan yana daga cikin abin da ya kamata mutanen mu su gane amma yau ba a je ko ina ba kuma wannan gwamnatin mu abin da muke faɗa shi ne na farko wallahi tallahi ku sani babu wani ɗan adam da za mu goyi bayansa a duniyan nan kuma ya zo yana abin da bai dace ba mu ja baki mu rabu da shi wallahi ba a yi wannan mutumin ba wallahi wallahi ba a yi shi ba muna gode wa Allah da Allah ya yi mana jajircewa ba wa dabaran mu bane ta yadda da wanda muke so da wanda ba ma so muna iya masa adalci muna iya masa adalci dan Allah ya ce wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa muna godewa Allah dan wani azzalumi ne ba zai iya maka adalci ba musamman idan ya fahimci kai ba kaurar ka yake yi ba so muna ƙara jaddadawa ba wani wanda zamu goyi baya kuma yazo yana abin da ba daidai ba mu zuba mar ido in Allah da ba za mu yi haka ba amma kuma za mu zama cikin masu ba da uzuri tun da an ba wa wasu wanda ba su ba uzuri irin wanda ya kamata a basu to za mu ci gaba da basu uzuri kuma da jan hankalinsu amma muna nan da ku idan abin tura ta kai bango to lalle ko za mu fasa bangon na rantse da Allah an gane magana da kyau ku in tura ta kai bango ba za mu naushi bangon ya rushe da izinin Allah ba matsala amma har yanzu muna ba da uzuri domin gwamnatin nan har yanzu watan ta shida ne in ma ta kai wata shidan kenan waccan shekara takwas ta yi ana cewa za ta gyara za ta gyara za ta gyara ko ba haka ba ne har ta gyare mu gaba ɗaya ta kwantar da mu bata Baba Ibrahim eh? to amma tsakanin da Allah saboda tsantsan rashin adalci yanzu kawai mutane sun zo watan su shida ba su ma gama kama bakin ludayin ba ka ce sun shanya kunu ma'ana ba su gama rike kan ludayi ba ba amma aka bar ta ai sun shanya kunun ai sun shanye ba su fa rike ludayi ba gaba daya to kaga ai ba musu adalci ba so saboda haka muna ganin a ci gaba da haƙuri kuma sannan a ci gaba da abin nan amma muna nan da ku za mu ci gaba da tunatarwa da jan hankali kuma in Allah yadda za a samu canji da izinin Allah sannan abu na ƙarfe kafin in ci gaba da karatu shine ina so mu fi sani na rantse da Allah ba mai gyara mana komai sai Allah ba wanda zai gyara mana sai Allah waɗannan al'amura da kuke ga suke faruwa wallahi in mun koma gurin Allah Allah zai gyara mana su ba zai gyara mana su shi ubangiji wato yakan jarrabi mutane ne gwargwadon menene halayensu da ayyukansu gwargwadon yanayinsu da gwargwadon ayyukansu mun ja aya a nan ba ɗaya ba ba biyu ba a kan fitintunan da duk suke faruwa da mu muna cewa allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana cewa zaharar fasadu fil barri wal bahari bima kasabat aidin nas sai ce me liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'una zahara al-fasadu barna ta bayyana fil barri wal bahari akan tudu da kuma cikin ruwa sai Allah ya ce bima kasabat aidin nas saboda abinda mutane hannunsu ta tsururuto musu suka aikata me dalilin da yasa wannan barna ta faru Allah ya ce dan ayyukanmu da muke yi yace li yudhiqahum ba'd alladhi amilu dan Allah ya ɗanɗana mutane mugunyar abin da suke aikata masa la'allahum yarji'una wa la'alla za su dawo su koma gare shi dan ya gyara musu yace wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum sai yace ne wa ya'fu an kathir ayyubikuhunna bima kasabu a wani guri wa ya'fu an kathir nan ma ko wa ma asabakum min musibatin Allah yace duk abin da ya same ku na musiba da tashin hankali da matsala bai ma kasaba da aidikum hannunku ne ta jawo muku wa ya'fu an kafir a hakan ma Allah yana ainihin wato menene yafewa da yawa laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatan an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur sai Allah ya ce mi fa a'rabu fa arsalna alaihim saylal arim وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليثيس ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور Allah ya ce mun saka musu da haka ne saboda butulce mana da suka yi Allah ya ce kuma wallahi duk wanda ya butulce mana daga nan har kiyama ta tashi irin wannan sakamakon zamu yi masa wa hal nujazi illa al kafur su ayoyi ne ga sunan ba za ka kirga su ba za ka kididdige su ba hadisan annabi muhammadu kuwa sun fi shurin masaki akan wannan matsala don haka da ni da kai mu gyara aƙidar mu da tauhidin mu ka gani yaƙi fa sahabbai suka je jama'a suka bar sunnar manzon Allah guda ɗaya aka nemi a ce su a yaƙi ku je ku karanta kissa aswaki suka ƙi su yi aka waye gari ba wanda ya aswaki aka dinga kashe su ɗaya daga cikinsu ya ce kai a dakata ce akwai matsala ba yadda za a yi allah mana wannan jarrabawar sai idan mun yi wani abu wanda ba daidai ba a bincika me ne yau muka bari ba mu yi ba wannan ya ce to kaza ba a ce ai an yi kaza kaza ba ai an yi kaza sai wani ya ce subhanallahi a cikin ku jama'a ya aswaki yau aka ce duk babu ya ce la ilaha illal aka ce kafin ka ce kwabo duk bishiyoyin gurin gaba ɗaya an balle su duk bishiyoyin gurin gaba ɗaya an ɓaɓɓalle su wannan ya karya ba gyara ma kawai gutsura za a yi a tauna kawai a yi bismillah ana yi wallahi da suka afka a kafiran na sai gashi sun samu nasara a kansu ku duba lokacin da manzan Allah ya ɗora sahabbai akan dutsen menene Uhud ya ce ku kula min da nan kar ku yadda ku sako sai na yi muku menene sai na muku izini me ya faru da suka ga alamun kamar an samu galaba ba sauka suka yi ba suka bar umarnin annabi muhammadu suna barin umarnin me ya jawo me ya faru eh kawai sai gashi an fara cin nasara a kansu ana karkashe su kuma manzon Allah ya bayyana Allah ya faɗa a cikin alkur'ani cewa wannan matsalar da kuka samu ita ne ta jawo muku wannan barnar da ku- da aka yi muku yanzu wata barna ce mu ma'aikata ta ba wannan sako ne ba ma'aikata ba wannan irin nau'in zine zine ce wacce mutanen mu ba sa yi wannan irin kisan kai ne ba a yi har yanzu shekaran jiya mutum 67 aka samu a garin nan 71 ko 76 ko da daya da daya 76 ne eh 76 madalla ga su baban noye da su ne jami'an tsaro da mata goma sha bakwai za su yi auren jinsi muna magana da wani a cikin shagona wani yaron shagona ya ce ɗaya daga cikinsu da ya gani a hoton ya gane shi kusa da shagonmu ya zo ya sayi waya ko kwana biyar ba ta yi ba di yan gari ne Ari? auren jinsi namiji zai auri namiji kaji matsiyata ko arnan da muke abin nan ba za ka ji suna irin wannan abin ba sai a cikinmu a nan kano aka samu wasu ma da irin wannan taɓargazar da wannan ta'addancin sai idan wasu sun taso za su yi abin kirki a cikinmu sai a yi ta zagin su yanzu abba gida gida da shi da dr rabi'u musa kwankwaso mata suka aurar da maza guda dubu ɗaya da nawa da ɗari takwas aka zo aka yi lissafi na aƙallar sadaki mafi ƙarancin sadaki wanda dukkanmu mun yi ittifaki duk malamai sun haɗu akan cewa shi sadaki ba shi da yawa a sama ba shi da ƙanƙanta kuma a ina a ƙasa an yi aure a zamanin annabi kai akwai matar da ta zo annabi ya ce a nemo baƙin ƙarfe na zobe ma a aurar da ita aka rasa kuma da an kawo annabi da zai aurar da ita da wannan shi wannan ya kai rubu'u dinari akwai wata warin takalmi ne menene sadakinta ba fa full ba wari ɗaya akwai matar da aka ce duk duniya babu wanda sadakinta ya kai daraja amma kun san me abin nan sadakin ayoyin alkur'ani to akwai abin da ya kai ayar alkur'ani mutunci ne duk an yi wannan a zamanin annabi ka je ka karanta fiqh sunna na al-imam sayyid sabiq ya kawo waɗannan maganganu duka na cewa gashi yadda ake aurarwa amma saboda wai ba su ne suka yi ba ba jam'iyyarsu ba ba shugabansu ne ya yi ba wani shugaba ne ya yi aka samu wani munafikin Allah ya zo ya dinga kushewa yana cewa wai auren ma ba na sunnar manzon Allah aka yi ba ya danganta auren da cewa duk fa wanda ya ce aure bai yi ba abin da yake faɗa shine da matar da mijin zaman me suke yi zaman zina suke yi kuma idan ka je lahira za ka iya tarewa kanka wannan faɗan an yi aure ma- malam daurawa ya ce malaman da suka zo auren nan duka allah ya toshe musu kwakwalwa su ce su gina auren da ba akan sunna ba su malam jingir sun je hafizahullahu fi sirri wal alam su malam aliyu rashid makarfi sun je su bardan sunna malam kabiru gombe sun je eh su dakta mansur isa yalwa sahibul fiqihi eh sun jira dukkansu Allah ya toshe musu kwakwalwa a ɗaura wannan auren babu mai fahimtar su cewa wannan auren bai ɗauru ba duk su watse su sha coca cola su tashi ba su san me ya faru ba sai kai ne yanzu ya tsohon kwamishina kwamishinan ma kuma mai ci ba fa tsohon kwamishina ka zo ka ce waya aure bai yi ba wai me dalilin ka wai ai sadakin da aka bayar bai kai rubu dinar ba to waye ne ya ce idan sadaki bai kai rubu dinari ba baya zama sadaki waye faɗi wannan duk malaman sun haɗu malaman malaman malikiya ne kaɗai suke da su ma ba duka ba ba duka malaman malikiya ba muna da manya-manyan maliki, malaman malikiya da suka tabbatar da cewa ko sadaki bai kai rubu dinari ba a wannan auren yayi a cikin kuma malikiya suke kirin kicin 'yan gida ne su wa walidin wa ma walada kiyasin ne ma alfarik za kuma lawa khairar malam abubakar ya ce sadaki ana yin bashi ma kuma haka ne ba a biya ba ma a daura auren a ce daga baya a biya to to amma wai tun da ba nasu ne ya yi ba bari ya kushe a garin kushewa har ka je ka tsokano allah to wannan fa shine ɗabi'ar mu yanzu dan Allah yara kusan mutum dubu ɗaya da ƙwaya ɗaya da aka biya wa karatu su tafi India wanda abba gida gida yayi da shi da kwankwaso yanzu wannan aikin alheri ne ko aikin sharri ne jama'a ba kullun ihu muke nan akan a samu wanda za su dinga sponsorin yaran suna tafiya da su kasashen waje suna yi wa karatun ba mu a nan gombe saboda tsabar imani mun rasa wanda za mu iya za su iya mana wannan aiki saboda tsabar imani da muke da shi ta eh saboda tsabar imani da muke da shi a gombe mun gagara samu wanda za su yi mana irin wannan aikin mutum dubu wasa ne jama'a su je su yi digiri su dawo malam mutum dubu kuma yaran nan galibin su in ma baka ce duka ba 'ya'yan marasa galihu ne sai ka ga ana hira da su daga ganin yadda wani yake tafar shinkafa kai ka san sun jima ba su gama ba wallahi na rantsi da Allah kai ka san an jima ba a gama ba ga gado ga shinkafa amma Allah ya musu gata sa'an nan su abba gida gida suka yi musu gata amma mu kenan kullum idan wani abu na ci gaba ya zo cikin mu sai dai mu kushe ni ta zagin namu su kuma idan sun samu dama su ta infawarin nasu shugaban efcc da aka tantance ya ce hukumar efcc ta yi asara kusan tiriliyan nawa a cikin gwanjar da kayayyaki da take ta yi asara ya fi tiriliyan ɗari nawa da nawa ya yi magana ya ce wannan tiriliyoyin da aka rasa ya ce inda akwai su za su iya yin titi kilomita dubu a ƙasar nan sannan za a karantar da yara mutum dubu shida dubu shida su yi digiri har su dingire gaba ɗayansu da wannan kuɗin sannan za a gina gidaje guda 600 a kowace jiha a rabarwa da ma'aikata da wannan kuɗin da ya subuce kullum mu kenan a cikin asara ba wanda yake tunanin gyara idan an bashi matsayi ya tsaya ya kawo gyara sai dai ya gyara kansa ku kuma ya gyare ku amma daga an ce yau wani ya samu mukami yau wani ya samu mukami yau wani ya samu mukami sai aka ji babu nama a ciki shikenan sai a hau ihu kuma idan namun suka samu sai su koma abuja su kwanta su wa al'ummar mu abin da ya kamata su yi musu su ta tara mata da gidaje da filaye a cikin abuja to in za mu gyara fattakullaha wa aslihu za ta bainiku mu ji tsoron allah mu gyara abin da ke tsakankaninmu na rantse da allah idan mutanen nan suka fahimci cewa mu ma in mun samu matsayi damuwar mu jama'ar mu da addinin mu wallahi kowa sai ya higa taitayin shi wallahi za su higa taitayin su dan sun fahimci mun san me muke yi mu ma amma in sun fahimce mu cewa idan abu ya same mu kawai niyyar mu ce damuwar mu niyyar mu ce damuwar mu ya samu muke kokari a wannan matsayin da Allah ya mana duk wani abin da zai jawo za mu jawo na amfanar al'umma Allah kai mana dalili ya Allah Allah kai mana dalili da izinin Allah za mu ci gaba da haka gwargwadon iyawarmu kuma gwargwadon matsayin da Allah zai bamu gwargwadon amfani da zamu da wannan matsayin wajen jawo al'ummar musulmi alheri insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya datar da mu Muhammadin akwai akwai bayani akwai bayani ko bismillah bismillah ra alaikum yi bismillah ai mun kusa abin nan lokacin da ma an nuna mu bismillah abin da ya shafi aiki da mutum da kan wani ayoyin haka ne yana da kyau yana da kyau yana da kyau bismillah abdul
الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه amma ba ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a nan muka zo muna sauraron karatu a wurin babban malamin kuma abubuwan da malamin ke ƙoƙarin ya fahimtar da mu suna da yawa gaskiya kuma su abubuwan ne suka ɗan motsar da ni musamman rayuwar musulmi a yau a duniya gaba ɗaya ya kamata mu gane cewa hadisin da malam ya ji haɗin nan wallahi haka muke muna da rauni amma ba wai tun muskasan musulunci ba wai zamani man duk wannan ba wannan musulmai ne an taɓa yin lokacin da musulmai su suke su ne musulmai kuma su ne masu izzan su ne masu mulkin amma mu kam mu sani cewa mu muna da rauni kuma bayan muna da rauni muna da matsala muna da matsala duk malam ya yi bayani a kai amma ni abu ne guda akwai sako ne wanda nake so na bayar ɗayan ma matasa ɗayan kuma ga dukkanmu ayoyi ne guda hudu da hadisi guda ɗaya idan har mun fahimci wannan ayoyi guda hudu muka fahimci wannan hadisin to gaskiya ba zai yiwu ya zama cewa kamar yadda malam ya ta bayani ba mu da wani aiki mu yanzu sai zagin junanmu sai muna furtan junanmu da sauransu ba don in dai kai san wayannan ayoyin kuma kana tadabburin su bai kamata ka zama munafiki ba bai kamata ka zama mai rauni ba ya kamata zaka san cewa komai Allah ne yake akwai wani malami wani batashi da ya zo nan ya kawo ayoyin nan guda uku amma bai kawo ɗayan ba to zan fara da ɗayan wanda bai kawo ba yana nan a kasa a cikin suratul sharhi aya ta biyar zuwa aya ta shida fa inna ma al usri yusran inna ma al usri yusran malamai suka ce sauki guda biyu ne tsanani kuma guda ɗaya ne abun farin ciki akwai manya-manyan malamai guda biyu wanda duk kun san su suna kan wannan musamman dr sani rijiyar lemu kana sauran karatu sai na kan wannan sauki guda biyu ne saboda shi saukin bata zo da alifun ba amma ita tsananin ta zo da alifun to sai ya zama na ita guda ɗaya ne wancan kuma guda biyu ne to wayannan ayoyi guda wannan kan an sansa to sai a kiyaye duk lokacin da aka mu gane cewa duk lokacin da aka yi tsanani to sauki yana zuwa sai wayannan ayoyi guda uku da malam ya faɗa tunda bai faɗi lambobin ayoyin ba ku kiyaye lambobin akwai suratu yunus aya ta ɗari da bakwai وإن يمسسك الله بدر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله har zuwa karshe aya ta 107 ne in dai Allah ya shafe ka da wata cuta ba wanda ya yayi maka wannan cutan in ba shi Allah ba babu shi wallahi in kuma Allah ya nufe ka da wata alheri ba wani wanda ya sai tare wannan alheri wallahi babu shi kuma ka ji wata matsala kullum mun sallah sai mun ce Allahumma la mani alima alaita wala mu'tiya lima manata wala yanfa'u zajjaddin minka jadd wannan tana fassara wancan wannan aya ne amma da an shiga matsala sai kaman ba ma kan wannan domin sai ka dinga dauka wani ne matsalan ka kwanan nan ina jin babban malamin ya ce to sora ban sani ba ko Allah ya masa fatahi ne ba dan kira sunansa ba ya ce to sora in na shiga jib ina ku dauka wani bene ya tauni ya ce ni din nan ba abin da ban yi ba na yi tallan na yi ɗinkin hula na yi kaza na yi kaza na yi kaza da momin wata ni'ima ya zo wa malam mu shikenan sai a fara wasu tunani mu dinga hasada to wayannan ayoyin abin da nake son faɗa shine in dai wayannan ayoyin ka san su bai kamata a same ka da yawan munafurci yawan gulma yawan kaman baka yarda cewa akwai Allah ba aya ta biyu da malam ya kawo ta yana cikin suratul fatir shine aya ma ta biyu a cikin suratul fatir ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد shi ma abinda Allah ya mutum na budi wa mutane ba wani wanda ya sai tare abinda kuma Allah ya hana ba wanda ya sai bar a ɗauki wannan ayoyin aje a yi ta burin su domin zaka manta nambobin a ɗauka aya ta uku tana cikin suratul hud aya ta shida wa min dabbatin illa alallahi rizquha har zuwa karshe duk wata ba wani dabba babu wani halitta wata duk wani abin da yake rayayye a bayan kasa to arzikinsa yana wurin Allah ne arzikinsa baya wurin kowa arzikin baya wurin tinibu arzikin wurin baya wurin kashin arzikin baya wurin malam arzikin yana wurin wa wurin Allah to watakila za ka dinga wani to wa ya alamu mustakarran wa mustaudaha ya san ma inda kake ko a ina kake shi Allah ya san inda kake kuma ya san ma inda makomanka take illa iyaka kawai malam bai kawo wannan ba ba mu ce wannan ayan ba ta baka dama bane ka zauna bane saboda Allah ya ce fa iza qudiyati salatu fantasharu fil ardi wabtagu min fadillah wannan kuma sai tana maka cewa dole ka tashi ka je ka nema an gane to wayannan ayoyin a kiyaye su hadisi guda ɗayan shi ne shi hadisin ba kowa akwai a gidansa hadisi na sha tara a cikin arba'una hadisi zan ɗauko babi wajen muhallin kawai fa'alam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka lan yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allah laka wala istama'u ala an yadurruka lan yadurruka illa bi shay'in kad katabahu Allah alayka rufi'atil aklam wa jafatis suf da duk al'umma duk halittu za su haɗu domin su amfanar da kai wallahi ba za su iya su amfanar da kai da komai ba wallahi sai da abin da Allah ya kaddara ma kawai sai da abin da Allah ya kaddara ma kawai kullum yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkal mu'mini haka kuma inda duk al'umman nan za su haɗu domin su cutar da kai ba za su iya cutar da kai da kai ba sai da abin da Allah ya kaddara ma shi sa ga malam ba shi tsoro saboda yana karantar tauhidi kuma daga cikin askar da malam ya rike domin na kusa da shi shine malam ya rike hasbunallahu wa ni'mal wakil tunda kuna tambaya to gaskiya ina ga muku malam zikirin da ya rike shi ne hasbunallahu wa ni'mal wakil kai hakuri malam tunda da mai ba tashi bane na Allah ne allazina kala lahumun nas inna an-nasa kajjama'u lakum fakshaw fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil amma shi malam yana karantar tauhidi ya san sirrin tawakkali muna masa kyakkyawan zato yana da tawakkali domin sharaɗin hasbun Allah na game da tasiri sai kana tawakkali wa zai kama na hujja ba cikin ba cikin sura iman aina ne in za samu mai hujjan sura talaq wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu to duk inda zaka je kai ta hasbun Allah miliyan amma baka da tawakkali ba za ka ba za ka biyan bukata ba amma daga yau din nan ka jajjira tawakkalinka wa'annan ayoyi da muka karanta din su baka tawakkali ka ga abu mamaki wallahi tallahi za ka samu confidence shi za ga malam yake da confidence ko bai da shi ba a nan bane malam ya caccaki vice president kuma ka ko minti nawa ba ai wace ya janye ya nemi gafara wallahi tallahi in ka rike addinin nan to addini sai ta dauka kaga in ka rike addinin nan sai addini ta dauka kaga ɗaya daga cikin malamanmu shugabanni ina jin karatu sa kwanan nan yace wallahi shi ba dan kowa bane amma yau addinin nan ta ta dauka shi kamar yadda sayyidina Umar ya faɗa kamar yadda sayyidina Umar ya faɗa yau an kun lura a Najeriya duk yan siyasar nan sun gane cewa ba zai yiwu ba wallahi tallahi dole sai dole sai su tafi da malamai domin ba wanda ya sai tara mutane irin wannan mutane ya zo musu magana ba dan siyasa wallahi sai da in ya biya in ya biya ma ba kowa zai zo ba amma nan yanzu akwai wanda malam ya biya shi addini kuma isar da sakon Allah kuma mutane suna fahimta banda wannan akwai miliyoyin mutane suna bibiya to da Allah a kiyaye wayannan ayoyi guda hudu amma a hada da wanda yake cikin suratul juma'a domin mutum ya dinga zama cewa idan ka idar da sallah kaga ka rike sallar nan sosai imam ibnu kasir ya ce wallahi idan mutum yana sai da sallah ba Allah zai dinga azurta shi ta inda baya tsammani lokacin da ka je ka duba fassara akan wannan aya take cikin suratul daha nake samani wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuq Allah shi yake azurtawa to saboda haka a kiyaye ga matasa abubuwa guda uku da ya kamata a rike duk wani matashi wallahi kar yayi wasa da ya rike addininsa shi ma wanda ba matashin ba dole ya rike addininsa addinin nan ya zama shine priority namu in kun kula duk maganar da malam yake yi akan maganar musulun musulun ticket very simple a fahimce shi to mu kan da baɗi ne za mu aiki gwada zahiri ga musulmai guda biyu ga musulmi da wani kuma shi arne ta yaya zamu ba zai haɗu wallahi tallahi ba zai yi ba ko gobe ne idan aka kawo mutum musulmai musulmai guda biyu su za mu yi malam ni dai ina tare da kai ba ku tare da malam ni ina tare da kai malam ko gobe aka kawo musulmi musulmi take shi zan yi wannan shine gaskiyar magana kuma ba dan nayi din ya bani gari wani ku fahimci fikihun na kawo muku wannan ayoyin nayi ne duka samu izza kawai da musulunci ni bukata na tariya bukata na tare da kagama biya musulunci da daugaga amma maganan abinda zan ci da abinda zan sha na gaya muku ayoyin ba wai wanda na yi shi in na zaɓe ka zama musulunci kai za ka yi ba ka ba abinci ba ba wani shugaban ne sai bani abinci wa zai ban abinci Allah subhanahu wataala sana'o'i kuma ga sunan birji Allah jikan wannan bawan Allah limamin wannan masallaci ya ce akwai sana'o'i kanana kanana ana raina su in ka rike su lalaka dinga samun taro sisi za ku gana sharin kuma arne ne in kun dogon graduate ne yana tallan kosai ba to yace a gidan sana'an kosai halal ne ko ba halal ba amma wai yanzu sai wani arne ne ma zai zai zai zai gwada mana wannan wallahi tallahi amma tsakanin da Allah yanzu ma haka muke da mutum ya zama digiri wai ba zai sana'a ba to malam Yusuf da wannan abun da tun da ya kamata ka fito a social media ka yi nasiha kamin mai kosai ya zo yi nashi gaskiya ne idan abu yanzu malam sai a bayyana da shi don mutanen su Allah- a- abbana to bayan addini kowanne ɗalibi a nan ya rike sa- matashi ya rike sana'a gaskiya ne in dai sana'ar nan halal ne rike shi kawai ka dogara da Allah biyu kenan ko to ka zaba idan kaga kai Allah ya maka baiwa ne ta wajen bangaren kawai ilimi na addini ba za ka yi na bogo to kama shi ka kure malaji in wannan din ya gagara Allah ji kan malamin mu albani rest of one Mm, tunda bala ya ce albani rest of two ne mm, gaskiya ne to albani rastufawan rahimahullah Amin.
Allah ya ji kansa ya ce in ka tashi in ba za ka iya neman ilimin addinin ba baya son yuyuyu nan gaba muna so mu dinga gani a cikin ɗalibai a nan matasan nan akwai masu PhDs a kure a wajen karatu wannan abu guda uku in ka haɗa su da shi ne ake samun ɗaukakan duniya da lahira gaskiya ne Allah sa an gane malam Amin, amin. Allah ya ba mu- Allah wannan ya shi ne na ga ya dace da Jazakumullahu mu.
khairan.
Ya zama.
Jazakumullahu khairan.
Malam.
Allah ya saka. Amma ya ja hadisi, ya ja ya ja hankalin ka ba abu ya ja shi wai to bar da jazakumullahu khairan ya ja wa alam wa alam anna al ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka ware da gaske to Allah ya saka ba Maryam da alheri yan uwa wallahi wannan shine abin da ya kamata kowanne mutum musulmi ya tsaya ya fahimta wato ina so ku gane wani abu daga ƙarshe abin da nake so in faɗa ƙarƙashin waɗannan maganganun na malam muhammad sani bashir ali wanda aka fi sani da baban maryam kamar yadda ya faɗa a ƙarshe ƙarshen maganarsa mu ba mu zaɓi muslim muslim ticket don saboda ita muslim muslim ticket wato ita ce za ta kawo mana maslahar gyaruwar al'amarinmu gaba ɗaya ba ina so ku gane wannan sannan kuma ba mu ce bata za ta kawo ɗin ba ina so ku gane wannan da kyau abinda nake nufi sai ka nutsu za ka fahimci magana ta da kyau mun zaɓi musulun musulun ne saboda mu abin da ya zo mana shine duk lokacin da aka ce ga inda addini ya bayyana to mu yi wannan gurin haka ne ko ba haka ba wannan shine dalilinmu ko babu wani wanda ya isa na rantse da Allah ko waye shi ya zo ya ce wai wannan dalilin namu ba dalili bane babu shi wallahi ka gama duk shure shuranka baka isa ka ce ba mu da hujja na cewa mu mun karkata a bangaren addinin mu ba in kuma kana da hujja to ka gaya mana ina za mu karkata kawai shine sai ka faɗi ina ya kamata mu karkata to kuma wannan shi gahi yake lazumta ai Allah ma na iya jarrabar mu idan muka yi muslim muslim din a samu matsala dan Allah ya jarraba mu ya ga da gaske muka yi ko ba da gaske muka yi ba jama'a haka ne ko ba haka ba kuma wannan yana jarrabar wala Allah da yanzu muke ciki waɗanda su ba su yi ba sun koma mu suke caccaka yanzu ba shi ne jarrabawar ba shi ne jarrabawar yaƙi aka tafi fa kara addinin Allah za a yi kuma Allah ya ba wa kafirai menene nasara yanzu wannan bai ishe mu darasi ba bai ishe mu darasi ba ya ishe mu darasi Allah baya san addininsa ne ya bawa kafirai nasara a yayi ne don ya jarrabe mu ko don ya jarrabi musulman yasa an- Allah da kansa ya ce hunalika butuliyal mu'minuna a can ne fa aka jarrabu muminai wa zulzilu Allah ya ce aka girgiza su hatta ya ƙular rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasarullahi ko wa zulzilu hatta ya ƙular rasulu a'a waccan dai ta ali imrana hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida a can kuma yace wa zulzilu hatta ya kula rasulu walladhina ma'ahu mata nasrullahi ala inna nasrullahi qaribun jazakumullahu khairan to idan akan abin da an zo kare addini ne Allah na iya jarraba a samu matsala yau sai yanzu ne da ni nace a zo a yi muslim muslim idan misali jarrabawa ta faru ba zan yi tsammanin Allah ya yi haka ne don ya gwada ni ko ya gwada ka ko ya gwada mu gabaki ɗaya ba yanzu waɗanda ba su ci jarrabawa ba ba ga hinan suna taɓarin maganganu har suna ƙoƙarin su gaya wa Allah magana da za su fita addinin ba jama'a haka ne ko ba haka ba wanda ba su yi ci jarabawa ba amma mu da Allah ya jarrabe mu wala Allah muna cikin wanda za mu ci jarrabawa har yanzu muna cewa ba mu nadamar yin musulun musulun ba jama'a haka ne ko ba haka ba saboda wala Allah Allah ya so mu da cin jarabawa da haka ne mu ma da sai mu dawo mu ce musulun musulun yaudara ne kaza kaza kaza an yaudare mu da addini Allah ya ce ayya ayya ayya ai mun dauka za ku jure ai mun dauka za ku yi hakuri har in kawo sauki har in kawo nasara yo iya nan ne kuka tsaya a to ashe tukunna tukunna saboda haka yan uwa ku ya hakuri wallahi ba za mu ja ku kan bata ba in Allah ya yarda ba za mu ja ku kan bata ba wallahi saboda na rantse da Allah ban sanya zan yi da zunubin ku gaba ɗaya a gaban Allah ba ban gane ko kun fahimce ni ba in ja ku akan abin da na san cewa cutar ku nayi na je gaban Allah in tsaya da laifukan ku a wuyana ya zan yi na tsira hauka nake yi jama'a kuna fahimtar magana da zan ɗauka wa kaina abin da na san cewa zai zama min matsala a lahira Allah ya shirye da mu ya datar da mu Allah ya ganar da mu kuma Allah ya sa wannan abin da muka yi kada mu yi nadamar yinsa Ubangiji maɗaukakin sarki ya cire mana kitse a wuta dangane da wannan abin da muka yi muna nan muna yi wa waɗannan shugabannin namu addu'a Allah ya dawo da hankulansu zuwa inda ya kamata ya dawo kusakuran da suke Allah ya ba su ikon gyarawa Allah ya haɗa su da mutanen da za su dinga nuna musu inda kuskuren su yake su gyara idan kuma mu ne za mu nuna musu Allah ka ba mu damar da za mu nuna musu ya Allah Allah ka ba mu hanyar da za mu isar da wani saƙo da za a gane kan cewa abu kaza da ake ba daidai bane a dawa ɗauki matakin gyara wannan shine matsayar mu muna musu uzuri ko muna musu addu'a Allah ya ba su ikon gyarawa Allah ya ba su ikon gyarawa Allah ya ba su ikon gyarawa Allah kuma ya amfanar da mu da wannan abin da aka yi ya amfanar da musulunci da wannan abin da aka yi kar ku manta na rantse da Allah a daidai lokacin da yanzu wani ke kuka wani kuma yanzu dariya yake yi ɗazu muke magana da wani bawan Allah kai ba wani bane ma shi baban Maryam din ne ɗazu muke magana da shi yake ce mun akwai wani bawan Allah da yake ce masa shi kuma wallahi tallahi ba a taɓa yin zamanin da yake samu kamar yanzu ba haka Allah yake lamarinsa ba a taɓa yin zamanin da yake samun arziki da alheri irin yanzu ba yanzu wani ya fi shekara goma ba shi da jari a hannunsa a wannan karan kuma ya samu jama'a haka ne ko ba haka ba wani ya yi shekara da shekaru yana neman aiki bai samu ba a wannan zamanin kuma ya ne ya samu aikin to shi allah shi ne mai yi zamani da yanayi ba shi ne mai yi ba ka roƙa gurin allah kawai iya waɗannan ayoyin da wannan bawan Allah ya ja mana na rantsa da Allah sun ihe mu darasin iya yau ɗin nan kawai wa in yamsasuka Allahu bi khairin bi dirrin fala kashifa lahu wa in yamsasuka bi khairin fala radda bi fadli duk wanda Allah ya nufa na ai bahaushe yayi wata magana yace duk wanda Allah ya yanka wa kazar wahala na rantsa da Allah ko ana muzuru ana shaho sai ya fige ta kana kuka kana fijewa na rantsi da Allah ba yadda ka iya wallahi to kuma in Allah maka farfesu to kuma haka za ka zauna ka ci kana dariya kana annashuwa nusibu bi rahmat hadda ko jazakumullahu khairan ma yaku nusibu bi rahmatina man nasha'u Allah ya ce muna taba wanda muka ga dama da rahamar mu in Allah ya ga dama sai ya shafe ka da rahamarsa Allah ka shafe mu da rahamarka shi yasa nake addu'a kullum ina cewa ya Allah duk yanda ta rikice mu Allah ka fitar da mu daga rikicewa duk yanda wasu suka rasa mu Allah ka bamu duk yanda ta hautsi ne to mu Allah ka zare mu daga cikin hautsi ne wanda ta yi wannan kawai shine in Allah ya cire ka baki kenan magana ta kare ba Allah ya cire mu ga baki daya ya cire duk wani musulmi daga wannan kunci Allah ka samu gama da duniya lafiya abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana hadha huwa ma indana billahi tawfiqi to to akwai akwai dan tambayoyi bari a kira sallah bayani ne ko to bismillah wannan kabiru